الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقى قولي a bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa wannan masallaci wanda ma Allah sake dawowa da mu wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul qasasi wanda jiya mun kwana aya ta 40 daidai wanda a yau zamu tashi aya ta 41 kenan a jiya mun kwana karshe karshen kisar annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi da fir'auna wanda mun karanto aya ta ƙarshe wanda allah maɗaukin sarki yake cewa watan ya kama su fir'auna da shi da rundunar tashi allah maɗaukin sarki shafa a hazahu fa haznahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatul zalimina wannan shine ma kwana a wannan aya wanda allah ya gwada mana ƙarshen fir'auna ga yanda abin ya kasance da yamma annabi musa girman kai kuma ya kafirce ma Allah to irin abin da ya faru gare shi to shine jiya Allah ya gaya mana jiya domin ji abin da ya gudana din to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a waja'alnahu saboda haka mun sanya su su fir'auna din ma'ana fir'auna da shi da mutanen shi mun sanya su a ayin matan wato ayin matan sun ka zama shugabanni amma shugabanni ba na kware ba ya da'una ilan nari suna kira zuwa ga wuta mana suna kiran mutane suna kai zuwa ga wuta haka sun ka zama shugabanni din sannan a nan duniya kenan sai zama nan duniya sun zama shugabanni ya da'o ne irin da suna kira zuwa ga zuwa shiga wuta domin duk wanda za shi Allah zai ce ga shi a zuwa wuta mashi shi kuma ya koma gehe yana shi kira daban kaga ai yana kira ne shi kuma a shiga wuta kenan to shine sai Allah ce wa mal qiyamati rana alqiyama kuma la yunsaruna ba za a taimake su ba saboda haka wai ma'ana shi fir'auna da sauran duk wanda ya kafirce ba ma shi kadai ba da kowane mutum ne wanda yake ya kafirce yana kiran mutane yana dora su bisa ga hanya mara kyau to dukkan su gaba ɗaya su ne Allah madaukakin sarki yake cewa a ran tashar alƙiyam ba wanda zai taimake su saboda duk wanda ya mutu da mako can bai da imani bai yadda da Allah ba bai bauta ma Allah ba to ran tashar alƙiyam ba magana ceto gare shi ba magana ya samu wanda zai taimaka mashi fitar shi cikin azaba shi yasa Allah ya ce tashar alƙiyama ba mai taimakon su shine lafiya sun ba a taimakon su garin nan sannan sai kuma Allah ya ce wa adbanahum bi hadhihi ad-dunya lana wa yawma al-qiyamati hum min al-maqburin wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basaira lin-nas wa hudan wa rahmatan tadhakkarun a to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa bayan haka a wa atba'nahum wato sai ya zama kenan bayan tashi alkiyama ga abin da zai faruwa gare su sai Allah ce wa atba'nahum mun biyar da su fir'auna din da shi da mutanen shi mun biyar da su fi hazihi dunya a cikin wannan duniya da la'anatan mun biyo da la'ana ta biyo gare su da khizyan da kuma kunyata ta duniya don haka sai ya zama duk ƙarfin mulkin fir'auna da duk taurin kai ne da duk irin abin da yake gintu sai gashi Allah ya kunyatar da shi ya an halakar da shi ya kaga sai ya zama kuma ko gobe da sada za a ambaci fir'auna malmakin irin mutanen kirki da ambaci su a ce radiyallahu anhu ko kuma a ce alaihi salamu misali to amma sai ya su ba haka bane fir'auna kaga da an ambace sai dai mutai shi Allah tsire mashi ko la'natullahi alaihi to kaga ba a samu kyakkyawan karshe mai kyau kenan to shi yasa Allah ce wa atba'nahum muka biyar da suwa fi hazihi duniya a cikin wannan duniya da la'anatan muka biyo da la'ana da kunyata ta biyo gare su sannan sai Allah ya ce wa mal qiyamati ranar tashi alkiyama kuma min al makbuhina suna daga cikin abun nisan tawwa daga rahamar Allah saboda haka suna daga cikin waɗanda suke da mummunan masauki waɗanda suke cikin abu munanawa min al makbuhina daga cikin waɗanda suke al mub'idina min rahmatillahi waɗanda an ka nisanta daga rahamar Allah to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan haka wala qad atayna Musa alkitaba haqiqa mun ba annabi Musa littafi na at-taura min ba'd ma ahlakana al-quruna al-ula bayan mun halakar da karnonan da an kai na farko wato sune kamar irin mutanen annabi Nuhu alaihi salamu da mutanen Adawa kenan da kuma Samudawa da wanin su dukkan su gaba ɗaya shine Allah madaukakin sarki ya cewa mun ba annabi Musa wannan littafi na at-taura ne bayan mun halakar da waɗancan ne kaga kenan shi ma kai ne ya isa zama wata aya ce tunda a bahaushe yana cewa ko can gani ga wani shi a tsoron Allah to kaga tunda kamin su an yi waɗansu al'ummomi kuma sun kafirci an halakar da su ba kaga shi kenan ya isa zama wa'azi gari su kenan to shine Allah yake cewa mun ba shi annabi Musa wannan littafi din a bayan waɗansu karnuna bayan mun halakar da su jama'a daban-daban sannan sai Allah ce basa'ira linnasi duka Allah ya wannan ne domin ya zama haske ga mutane ma'ana wai ya zama hujja da dalili wanda jama'a za su kalla su gani su gane abin da yake daidai shine basairu da nasu don ya zama abin gani ga mutane ya zama shine su san me suka yi don su kiyaye irin abin da waɗancan mutane na farkon sun ka aikata kafiran to sai su ma su kiyaye to sai ya zama kenan wata matsayin haske lil qulubi ga zukatansu sannan kuma wahudan domin abin ya zama rahama min ad-dalalati daga barin bata sannan wa rahamatan kuma don ya zama rahama gare su shine liman amana bihi ga duk wanda ya imani da su waɗanga littafin da aka saukar ɗin ko kuma ita wannan littafin na taurat da aka ba annabi Musa Allah ya ce mun sauka masu wannan littafi ne la'allahum yatazakkaruna domin su wa'aztu su gano cewa lalle Allah madaukakin sarki dinnan shi ɗaya ne ya cancanta shi kaɗai ne tilo wanda ya dace ya zama wajibi kowa ya bauta ma to shine la'allahum yatazakkaruna
amma kuma da bilani balagarbi irga raina
sai Allah madaukin sarki ya ce yana magana da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma kunta ay ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baka kasance ba bi janibil garbi a bangare din nan watan na wajen yamma wato shine iz qadaina ila Musa al'amra lokacin da munka yoma annabi Musa wahayi na al'amarin mu na batan na annabcin mu da muka aiko shi da shiya wa ma kunta kuma baka kasance ba mina shahidina daga cikin waɗanda suke halarci a wannan lokacin ba fata alamuhu balle ko kasa haka nadin ba to da ka sai zannan da Allah ya ce wa ma kunta bi janibil garbi ai baka kasance kana wannan bangaren wajen watan a yamma din nan ba to shine malamai sun kace to yamma gami ake nufi din tunda wa ma kunta bi janibil garbi to shine sai ake cewa ma'ana shine manzo Allah sallama bai kasance watan yamma ga wannan dutsen na ɗuri sina a ba wanda shi annabi musa ya gana da allah maɗaukin sarki ba to shi ne ma'ana kamar yadda ibn kasirin ya kawo cewa ma'anan shi ai makunta ya muhammadu bi janibil jabalil garbi allazi kallama allah musa min shajarati wa ai kai manzo allah baka kasance watan ta yamma ga wannan dutsen din nan ba dutsen nan da yake da yamma ba ai lokacin baka wurin sanda allah maɗaukin sarki ya gana da annabi musa a daidai wannan icin yaɗin amma gashi kuma allah yana baka labarin abun kai kuma kana gaya masu to wannan kenan sannan kuma a aka ce watan magana ta biyu shine ai ma'anar shi wa makon tabi janibi duri izna da yanahu ai lokacin ba ka gefen watan shi wannan dutsen din na duri sina din watan ai lokacin ba ka wurin shi addalili wai ma'ana ba ka wurin sadda lokacin da mun kai ba annabi musa wannan wahayi ai ba ka na wajen wasu kuma sun ka ce ma'anar shi a shi ne makunta bi janibin ɗuri iskan lamna musa fanadaina ummataka wa akhbarnahu bima katabnahu laka wal ummatika min rahmati ila akhir duniya ma'ana shine ai baka kasance ba a daidai gefen wannan dutsen na ɗuri sina din lokacin da mun ka kirawo annabi musa a mun ka kirawo al'ummaka mun ka kira wa'anda shine iz ya- iz kallamna Musa lokacin da mun kai magana da annabi Musa fana dai na ummata ka goma ka kira wa al'umma ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mun ka ba annabi Musa labarin duk abin da mun ka ba wannan al'umma ta kaɗin na rahama har zuwa ƙarshen duniya wai ma'ana shine Allah ya gaya ma annabi Musa dukkanin abin da ya tana dan maka su watan al'umma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din to shine wannan haka Imam Qurtubi ya kawo sannan kuma aka ce har yanzu ma kunta din nan suka ce ma'anan shine wa ma kunta bi janibi duri izna daina ummataka fi aslabi abaihim wa an- a to an yuminu bika izabu ista ma'anan shine wai ma- kai baka kasance lokacin a gefen wannan dutse din ba lokacin da muka kirawo al'ummarka suna cikin tsakan uwayensu ba muka ce kowa ya imani to shine ya ake magana kamar yadda wasu malamai suka ce haka ibn kasir shi ma kawo to duka dai ko menene dai nan Allah yana magana cewa dai to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da annabi Musa aka wannan gana da shi ai baya wurin amma kuma sai gashi wani iko na Allah watan ana sanar da shi ya ya san wannan labarin to in ba annabi bane shi ya za a yi sa wannan labarin tunda baya nan an kai su din to shine ma'ana din kuma kunta bijanibi bijanibil garbi ba ka kasance kana wannan bangaren na watan- watan yamma ba shine aka ce lamma kana Musa bil janibil garbi wani lokacin da annabi Musa ya kasance wato yana yamma ga wannan dutse din waqatal munajati lokacin wannan ganawa da an kai da shi ya ai lokacin ba ka wurin ai ma kana muhammadun mawjudan wala hadiran manzo Allah bai kasance same same a wurin ba ba ya wurin ga lokacin amma kuma sai gashi yana bada labarin abin da suka faru din sai Allah ya ce amma a walakin na sai dai mu nan ne ko an sha'ana qurunan mun kage waɗansu karnunnuka ma'ana al'ummomi bayan shi annabi Musa din don haka fata dawar alaihimul umuru sai rayuwa ta tsawaita gare su ma'ana sun kai doguwar rayuwa dalat da amaruhum rayuwarsu ta tsawaita fanasul ahada sai sun kamanci alƙawalin da sun ka kulla da Allah na cewa za su yi iman da shi za su bauta ma Allah din wanda rasatul ulumu kuma duk ilimin da aka gare su gaba ɗaya duk ya ƙare an kawai gari duk ba su da koyi ba san komi ba wan qada al wahyu sannan wahayi yayyanki bayan duk wannan ta faru faji ina bika rasulan sai mun ka zo da kai matsayin kai kuma kana manzo zuwa gare su din wa auhayna ilayka khabara musa mun kayo maka wahayin labarin annabi musa da kun ka san shi aka san shi kuma kabba su al'umma ta ka labarin nasu din to sannan sai Allah madauki suke ci da haka nan kuma wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana Hmm. yace wa ma kunta an shi na'am yace har yanzu wa ma kunta baka kasance ba sawiyan ba kasance kana zaune ba fi ahli madyana a cikin mutanen garin madyana tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyin mu ba don saboda a kullu haza dukkan waɗannan gaba ɗayan shi ma alimtahu ai baka san shi ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa bi ta'limillahi tabaraka wa ta'ala sai da Allah madauki zaki shine ya sanar da kai wannan duk labarin ka sani wai ma'ana duk ana so a tabbatar da hujjar cewa yanzu mutanen Madiyana sadda annabi Musa ya zauna a garin Madiyana inda annabi Shu'aibu da labarin annabi Shu'aibu duk da sauransu duk da Allah ya bada labari manzo Allah ya yi mashi Allah ya yi manzo Allah wahayi duk ya bada labarin su shi in ba annabi bane shi na gaskiya ya za a yi wannan labaran to kaga ba zai iya san shi ba to shine Allah yana kawo hujja ne akan cewa wannan daya sai zama aya da hujja da dalili wanda za ta sa a gano cewa manzo Allah din nan sallallahu alaihi wasallama lalle Allah ya aiko shi sai Allah ya ce wala- walakin na sai dai mu kunna mursilina mun kasance mu ne masu aikowa saboda haka mu ne mun ka aiko watan mun ka aiko zuwa gare ka mun ka bayo ka wahayi ka san duk labarin abin da ake ciki din Mm. sannan sai ya ce wa ma kunta bi janibi duri ko وما كنت بجانب الدور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلتنا إلينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
Ah, to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa kuma banda wannan wa ma kunta bi janibi duri ba ka kasance kana gefen dutsen nan na duri sina ba izna dai na lokacin da muka kirawo shi annabi Musa din shine muka kirawo shi an khuzul kitaba bi quwwatin wanda Allah ya ce muka ce mashi ka karbi littafin nan na taura ka rike shi da karfi ma'ana ka yi aiki da shi ya 100 bisa 100 to shine Allah yake cewa Allah ai lokacin baka wurin sa da aka yi wannan amma walakin sai dai arsalna ka mu aiko ka haka san waɗannan mun ka sanar da kai waɗannan labarin rahamatan min rabbina min rabbika saboda rahama daga wajen Allah ubangijinka kuma Allah ya ce mun yi maka wannan wahayin ne litun zira qauman don kawa waɗansu mutane gargadi waɗanda waɗanda mutanen ma atahum min nazirin don haka ma atahum min nazirin wani mai gargadi bai zo musu ba min qabli ka kamin kai din su ne mutanen makka waɗanda ba a taɓa yin annabi cikin su su tunda suke ba sai da annabawan duk da aka ce an taɓa su cikin banu isra'ila a duk an kai ce su mafi yawanci don haka sai zama su mutanen makka ba a taɓa aiko annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda sun kasani shine annabi na farko gare su to shi yasa Allah ya ce mun yi maka wahayi domin kai ma mutane gargadi waɗanda babu wani mutum wanda an ka taɓa aiko musu ya musu gargadi ya sanar da su cewa akwai Allah shi ya kamata a bauta ba shi yasa sai zan su mutanen maka ba su da aiki sai ɗabi'a da al'ada ta bautar gumaka kawai ita kadai abin da gaban su kenan don saboda haka shi yasa sai zan ba su da aiki in ba bautar gumakan nan ba to sai zan ana cewa nan inda Ka'aba take akwai gunki ya kai 360 waɗanda duk na ahe da kwasa ɗin ta bauta gumaka ɗin saboda haka shi yasa sai ya zama nan allah maɗaukin sarki yana tabbatar da cewa ya aiko manza allah ɗin ne sallallahu alaihi sallama don yawa su mutanen maka wannan gargaɗi ne saboda kasancewa ba san komi in ba bauta gumaka ba haka sai zama sun mai da ita wannan ka'aba ɗin ita ce matsayin hiyar da kwata gare su ta bauta gumaka ita ce hiyar da kwata gare su haka sai zan a kowace kabila suna da nasu kalar gunki da gare su daban wanda suke bauta ma to shi yasa Allah ya ce don haka don kai gargadi ga waɗanda ma atahu min nazir wani mai gargadi bai zo musu yin kaule ka kamin kai la'allahum yatazakkaruna domin su azantu su gano cewa Allah madaukin sarki shine wanda ya cancanta shi ya zama wajibi a bauta madin don haka nan aka ce shi yasa da aka ce wa ma kunta bijanibil garbi din nan to shine na shawar jallawa ana yake cewa aljanibil garbi wannan bangaren da aka ce na yamma sai ya ce to haza huwa sababun kaunul yahudu shine dalilin kasancewa yahudawa yattakhizuna al-maghriba huwa al-qiblata sun dauki garin sun dauki wajen yamma su shi al-qibla gare su din wai saboda shine muhallu manajati Musa na tanan ne aka gana da annabi Musa ta yamma ga shi wannan dutsen na dure shi na ko kuma ga wannan icen yadin to shine sai suka ce shi ad-dalilin su yahudawa sun ka dauki a can yamma sai ta zama su al-qibla gare su din sannan aka ce watan kamar yadda can mun kai magana cewa a wa makon tafiyar wanda an ka ce kuma wasu fassara da cewa wai lokacin da muka kirawo shi annabi Musa din muka gaya mashi cewa watan a muka sanar da shi ya muka kirawo al'umma ka muka gwada mashi to wannan akwai al-Imam Dabari ya ruwaito ya ruwaito a cikin tafsirin shi daga Imam Qatada yake cewa wato annabi Musa ya karbi wannan littafin nashi ya karbi allon nashi na at-Taura ya ce to amma bayan ya karba sai ya ce ya ubangiji ya ce to ni na gani a cikin a saboda haka imamu tabari ya ce daga imamu katada lokacin da annabi musa ya karbi waɗannan allona ɗin na attaura to sai ya ce ma ubangiji maɗaukin sarki ya ce ya ubangiji wato ni na samu a cikin wannan allona cewa na ga waɗansu al'umma waɗanda su waɗannan al'umma sun yi kowace al'umma shine ummatin wanda suke khairu ummatin uku jallin nasi sun fi kowace al'umma din da aka hitar daga cikin al'umma baki daya kuma suna ba ya amuru bil ma'rufi wa yanhawa na adil munkari suna umarni da aiki mai kyau kuma suna hani daga mugun aiki don haka sai annabi Musa ce faj alhum ummati ya ubangiji ina roƙonka waɗanga mutane Allah ka sanya su su zama al'umma ta ne sai manzo Allah ce mai ina ai tilka ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai al'umma manzo Allah ne waɗanda ka gani sannan sai annabi Musa ya ƙara cewa ce to ya ubangiji har yanzu dai na gani a cikin allunan nan na ga cewa waɗansu al'umma ne waɗanda su ne humul akhiruna as-sabiquna su ne na ƙarshe a al'ummomi baki ɗaya amma kuma su ne na gaba gaba don haka wajen halitta su ne na ƙarshe amma kuma cikin shiga aljanna kuma su ne a gaba su su rike kowa shiga aljanna annabi Musa ce na ga waɗannan al'umma din saboda haka ubangiji ina roƙonka Allah ka sanya su su zamo daga cikin al'ummata sai manzo Allah sai Allah madaukaki yake ce mishi ai tilka ummata ahmadin ai wannan al'umma manzo Allah ne ba naka bane sannan ya ce kuma ubangiji na ƙara gani har yanzu a cikin allonan da ya an rubuta cewa waɗansu mutane waɗanda su littafansu ma'ana littahinsu yana cikin cikin kirjinsu ma'ana cikin zuciyarsu wai ma'ana haddacewa suka yi ga kai saboda an ce duk littafan da an kai ba a ba wani littafi waɗanda al'umma ta suka haddacewa ga kai sai alkur'ani shi kaɗai ne Allah ya bada wannan mujaddada wani shi kaɗai ka da to amma duk sauran littafan da aka goce sai dai an diba an karanta wai shi yasa ake cewa yanzu in zaka samu wani wanda ya haddace bible ba zaka samu ba amma alqur'ani gashi ma hadata ga sunan bijir hada in yara kanana kanana ko duk gashi nan to shi yasa aka ce shi yasa a annabi Musa ce na ga waɗannan mutane littafan su ma ga kira cikin zukatan su yake ya ubangiji suna karanta ta gaba sai sun diba ba da saboda haka shine sai a ya ce to bayan bayan bayan bayan annabi Musa ya ga wannan shine wa kana min qablihim yaqrauna wa kana man qablihim yaqrauna kitabahum nazran hatta idza rafa'u da haka sai ya zama su al'ummin da aka yi kamin su su sai sun diba suka iya karanta ba su iya haddacewa ba saboda haka shine sai yake cewa don haka wata ai wannan al'umma ce ta annabi Muhammad shi ma don saboda annabi Musa ya roki cewa Allah ya sanya su cikin al'umma ta ce ina al'umma manzo Allah ne ya wadannan sannan sai sake cewa ya ubangiji har yanzu na ƙara ganin waɗansu mutane waɗanda duk sun yi iman da littafin farko kuma sun yi iman da littafi na ƙarshe wai ma'ana duk littafin da an ka aiko gaba ɗaya tun farko annabawan da Allah ya aiko manzannin da Allah ya aiko duk sun yi imani da su ba to kuma sannan sun yi imani da watan littafin da an ka aiko shi ma na ƙarshe kuma suna yin yaƙi a wajen daga addinin Allah suna yaƙa fajirai da waɗanda suke makareta don haka ce ya Allah ina so ka sanya su zama al'ummata shi ma nan da Allah ce mashi ai al'umma annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce har yanzu ya ubangiji na ga waɗannan mutane watan suna yin sadaka amma kuma sai su shanye sadaka tasu sai su shanye ga cikin su kuma sai Allah ya ba su lada yace su mutane da aka gabanin su in sun ka bayar da sadaka dole ba su zo su yi amfani da ita ba don saboda haka amma sai dai Allah ya aiko da wuta ce za ta canye abun shine ashe da Allah ya karba da shi yake shi qurbani to don saboda haka shi ne da ba ka'ida wai abinda za ka yi ɗin za ka yi shi don allah ɗin sai dai ka aje shi alamar allah ya karba ne wai wuta ta sauko daga sama ta kone shi su al'umma da sun haka bata ce amma su ko naga suka canyi abinsu kuma kuma sai a ba su lada to a yanzu misali in ka ba almajiri ya kaga ci zai ko ka kawo kai ka ci abinka kenan kuma ka gaga shi ko ta kai kuma mutum ya ciyar da iyalan shi gida ne kuma lada za a baka kawai kai sarka kuma ka kai ka ci abinka kuma sai allah baka lada kenan to shine ne musa ya ka cewa ya ga wannan al'umma din haka suke to amma ya za a yi su kuma su kuma ga su amma kuma sai Allah ya ba su lada su ma sai ya saki cewa sai annabi Musa ya roki cewa yana son Allah ya sanya su daga cikin al'umma ta Allah ya ce ina su ma al'umma annabi Muhammad ke na ai ya ce kuma sannan har yanzu ya ubangiji na ga waɗannan mutane waɗanda duk wanda ya niyya za a aikata wani aiki mai kyau amma wani wani abu ya hana shi wani uzuri ya gitta bai aikata din ba to Allah ana rubuta mashi lada cikakkatta ne in kuma ya aikata kuma sai a lunka mai so goma ma a bashi tun daga na har zuwa 700 sai ce na ga waɗanda jama'a ya ubangiji ya ce ubangiji ina so ka sanya su su gama al'ummata sai ce al'umma annabi muhammadu kenan su ba sannan bayan haka kuma ya ce to kuma har yanzu ya ubangiji na gane su kuma har yanzu cikin littafin na gani an rubuta duk wanda ya niyya zai aikata wani aiki mara kyau to kuma sai ya kwasa bai yi ba to shikenan ba za a rubuta mashi zunubi ba don haka in kuma ya aikata ma zunubin guda to amma lada guda ɗin zunubi guda ɗin za a rubuta mashi ya ce Allah ina ganin su ma waɗanda mutane a sanya su zama daga cikin al'ummata shi ma dai na ubangiji ce mashi ai al'umma maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ya sake cewa ya ubangiji a na ga waɗannan al'umma ɗin na gani a cikin waɗannan watan har yanzu a littafin nawa ma'ana cewa waɗannan abun nan ɗin waɗannan al'allonin nashi ɗin waɗanda an ka baka shi ɗin to shine da duk ya tazzanowa ya ga an yi kaza an yi kaza duk dai gaba ɗaya komi ya tilisafawa sai dai kuna ji an ce ai al'umma manzo Allah ne shi ya shi ko yana ta roƙo ne yana so watan shi ya zamo daga ciki ma'ana yana so al'umma ta zama su ne waɗannan ɗin to ƙarshe dai bayan duk annabi Musa duk ya gama wannan niyya to sai ɗaya ce to ya ubangiji ina so sai ce ya rabbi kullu hazihi li ummati ahmad ya ubangiji dukkan waɗannan gaba da an kaza na duk annabi al'umma annabi Muhammadu ne sai ce Allah faj'alni min ummati ahmad dinnan ya ce to Allah ni ba yana so ka sanya daga cikinsu ba ka gane tun da ya ga duk inda ya ga wani abu mai daraja mai girma sai ya tambaya nawa ne sai ya ce na ɗin maza Allah ne to shi yasa shi ma ya gure da shi ma da ina da shi ma ya zama daga ciki din to shi ne a sai Allah ce mai a ai khudh ma atituka wa kun min ash-shakirina a ka karbi dai abin da na baka na tafin at-taura ka zamo daga cikin masu godiya ga Allah saboda haka kai ma na baka matsayi wanda ya dace da kai ya to sannan annabi Musa suke na sai ya zo ya ya karba din to sannan sai aka ce sai bayan an yi haka sai ce ya ubangiji to abinda daga so yanzu tun da dai wannan al'umma dai ba zan kasance cikin su ba sannan kuma bayan ba zan kasance cikin su ba a ba al'umma ta bane sai ce to Allah yana so ka gwada mani su in gansu to sai Allah ya ce mai to ai ba a riga an halice su ba tukun sai nan ga wani za a halice su sai ce to Allah ya to ka jiyar da ni ko sautin sun in jiya mana to shine sai Allah madauki sarki aka ce sai annabi Musa a ya kirawo aka bashi umarni ya kirawo watan al'ummar da maza Allah din sallallahu yana kira an kace sai ya ji sauti ta ko ina yana jin sautin ana an sa shi to shine sai ɗaya ji cewa kai wato sai ya kalli duk yawan su ashe duk al'umma maza Allah ne duk su kadai to shi yasa maza Allah duka zai yi kowa al'umma masu yawa shi yasa da kanshi ma zaka ji yana cewa ya kamata mutane su yi aure wai domin su yi yawaita da yawa ran tashi alƙiyama ya zama ya hi kowa a yawan al'umma ya alfari da al'umma ce sun hina kowa cikin al'ummomin da aka yi baki daya to shine annabi Musa kenan sannan kuma kaga annabi Isa ga shi shi ma kaga zai sabko shi ma a nan duniya kaga an ce kashin duniya ko shi annabi Isa zai dawo to kuma in ya zo shi ma kaga ya zama ɗaya daga cikin al'ummomin manzo Allah kenan sallallahu alaihi kaga shi yasa kuma gashi suna da matuƙar girma a wajen Allah annabi Musa da annabi Isa in ka cire manzo Allah sallallahu da annabi Ibrahim kaga sai suwa to shi yasa a wannan aka ce shine wancan ake cewa din wa kunta bi janib gabi din to shi ake nufi wannan kiran ne wanda Allah yake ya kira annabi Musa din sun kai wannan magana din da shi da al'ummar da manzo Allah din sallallahu alaihi to sannan sai Allah madaukakin suke ce walawala an tusibuhum musibatun ai in ba don da ya kare wata musiba ta same su ba su waɗannan kafin da suna kafirce bi ma qaddama aidihim saboda abin da hannuwan sun ka gabatar kuma in aka kawo musu musiba ma'ana shine aka kawo musu azaba kenan fa yaqulu dan su gasu don gasu rika cewa rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan me ya hana ka aiko mana manzo a to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa in bancin da watan kar azaba ta same su waɗannan kafirai bi ma qaddama aidihim ta dalilin abin da hannuwansu sun ka aikata faya ƙulu su kuma sai su zo su yi hujja su ce rabbana ya ubangijinmu ai laula arsalta ilaina rasulan ai inda me ya hana ka aiko mana manzo fa nattabi ayati kama bi ayoyin naka din wa nakuna mu zamo minal mu'minin daga cikin mu'minai wai ma'ana shine Allah yake cewa in bancin da kada ya saukar da azaba ga kafirai kaga inda an saukar da azaba ba tare da an aiko annabi ya masu wa'azi din ba suna da hujja da abin da za su cewa cewa za su yawo ubangiji to ai inda ka aiko mana annabi ai da mun imani da shi muna shi yasa kaga tunda Allah ya aiko manzon kaga an an an an kure hujja su kenan saboda haka yanzu rashin imanin su ya tabbata daga gare su din ne to shi yasa don yanke hanzarin su ne sai Allah madaukin sarki ya aiko ga manzo ya kira su ya faɗa musu ga kuma watan yanda ya gaya musu cewa gashi su imani da Allah su bota mashi din to shine suka ci saboda haka wanne a suna cewa da haka da za a yi haka nan da da aina mun imani to sai Allah ce amma duk da haka ne sai gashi falan ma ja'ahumul haqqu falamma falamma ja'ahumul haqqu min indina min indina qalu lawla utiya mithla ma utiya Musa alam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sirana tadahara wa qalu
to sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa saboda haka falan ma ja ahumul haqqu amma kuma sai ga lokacin da ita wannan gaskiya din ta zo musu ma'ana shine sanda manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya zo musu min indina daga wajen mu qalu sai dai sun kace laula utiya me yasa ai me ya hana a bashi misla ma utiya Musa irin abin da anka ba annabi Musa min al na ayoyi kaliyadi wai kamar wannan hannun da yake kaliyadi da bai za'a din nan kamar hannun wanda yake yi mai haske wanda in ya sa shi a cikin aljiwon shi ko kuma a cikin wayan taguwar shi sai ya fito yana fari kwal wai me ya hana shi wa manzo Allah ya bashi irin wannan din wal asa da kuma irin wannan sanda ta annabi Musa wai me ya hana in shi annabi ne me hana a bashi irin waɗannan din sai ya zama su kafiran abin da suke faɗa kenan to sai Allah ya ce a'a awalam yakfuru bima utiya Musa to ashe ba su kafirce ba abin da an ka ba annabi Musa din ba min qablu tun kamin ka zo musu din ai sun riga shi maka yana ne musu sun kafice musu mana to yanzu ina suke da bakin magana wanda har za su ce wai inda an bashi ina abin da an kawo ne Musa din to ko da an bashi din ai shi kana ne Musa da suka bada misali da shi ma sun kafice shi masha'i to shine a da aka kalu sai Allah yake cewa su kafiran sun ce aka ce sun ce a cikin shi sha'anin manzo Allah din kenan sallallahu alaihi wasallama sun ka ce sahirani ai su masu sihiri ne guda biyu shine annabi muhammadu sallama da kuma shi annabi musa da sun ka ce ai yan sihiri ne suwa to wannan tazahara wai yan sihiri ne sun ka taimaki junansu mana shine su ya zama sun kai haɗin gwiwa kowa taimaka ma juna cikin su wai tsakanin annabi musa da shi da manzala ne shine tazahara su sun ka taimaki juna wa qalu allah ya ce sai su kafiran sun ka ce inna haqiqa mu bi kullin da kowanne minan nabiyina daga cikin annabawa dinnan wal kitabai da kuma waɗannan watan a watan littafan guda biyu din kafiru da mun kafirce wasu haka sun gace to shine kaga sai zama kenan sun ce su su yadda da littafin da tawara din da kuma littafin na annabi Musa din to dukan su a da alqur'ani din dukan su su yadda da shi ba to shi yasa nan ana karantawa da kira'a guda biyu ana cewa sahirani ana cewa kuma sahirani ko mu ce kanta sahirani ko kuma sahirani don haka idan aka karanta shi da cewa sahirani din to akwai maganganu guda uku wanda su malamai sun kai ciki na farko akwai abdullahi bin abbasin da sayyidina hasan al-basri suka ce in an ka ce sahirani din nan abinda suke nufi shine annabi Musa da annabi Muhammadu alaihi wassalatu wassalam don haka suna nufin da annabi Musa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai su ne in sihiri din aka ce wannan mutanen larabawa mushrikan makka su ne suka faɗi wannan magana din haka imamu al-qurtubi da imamu tabari ya kawo da ibnu kasirin da har cikin tafsir jalani shi ma duk ya kawo wannan sannan magana ta biyu kuma sun ka ce kamar yadda sa'id ibn jubair shi kuma da mujahid da ibnu zaid suka ce haza suka ce in ga sahira din nan suka ce abinda suke nufi da shi shine annabi musa ake nufi da annabi haruna shi suka nufi don haka sai aka ce wannan shine maganar yahudawa ce kenan don haka yahudawa ne sun kwaɗi wannan magana din a farkon manzanci din don haka sai ya zama su ne sun ce ai waɗanda 'yan sihiri ne ai da annabi musa da haruna su suka nufi wannan haka imam al-qurtubi shi ma da imam al-tabari da ibnu kasirin shi ma suka kawo har yanzu sannan magana ta uku shine akwai imam al-hasanu da kuma qatada shi ma suka ce watan sahira ne da suke nufi in sihiri guda biyu sai sun ce ai annabi isa suka nufi da annabi muhammadu alaihi salatu wassalam to sai sun ce su ake nufi su ma dai haka da imamu tabari da imamu qurtubi sun kawo wannan din to kaga dai a takaice dai ko da menene dai sun ce dai in sihiri din ne don haka su ne waɗanda maganganun guda uku waɗanda an karanta da kira a cewa sahira ne din sannan kuma malamai kuma sun ce in kuma an karanta da cewa sahira ne din malmakin sahira ne sai an ce sahira ne to shi ma har yanzu akwai magana guda uku shi ma ciki din suka ce akwai abdullahi da abbasin ya ce a sahirani inda sun ka ce littafin a taura da alkulani shi suke nufi da cewa ya sihiri ne waɗannan littafin haka imam dabari shi ma da imam qurtubi shi ma su haka kawo da ibn kasir da a cikin tafsir jalalain shi ma duk ya faɗi haka ne sannan magana ta biyu din kuma an karo ta daga abu zur'a daga ikrima ya ce abinda suka nufi da wannan sahirani din shine a taura da injila kaga can da farko a taura da alkulani magana ta biyu kuma an ka ce a'a a taura da injila suke nufi cewa sahirani din ai sihiri ne shi ma dai da tabari da qurtubi da ibnu kasir sun kawo magana ta uku shi ma da imamu haku shi kuma daga gare shi da qatada suka ce al injila ake nufi da kuma furqan su ake nufi shi ma da imamu tabari da imamu qurtubi da ibnu kasir sun kawo wannan din to saboda haka sai ya zama kenan watan ana karantawa da sahirani ko kuma sahirani duk yadda mutum ya karanta din yayi to saboda haka sai suka ce wannan shi kuma tazahara din nan shine ma'ana wai ta'awana wata nasara wasaddaka kullum minhum al-akhar wai sai sun ka taimaki junansu sai zama kowanne daga cikin su ya gazgata ya gazgata junan shi ma'ana suna nufin kenan kamar sun yi hadin gwiwa kenan sun ruha kansu asiri ma'ana to shine sai suka cewa dai to ko dai menene duk yana ya dauka yana ya dauka ya zama suna nufin annabi Musa din ne da shi da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wai su suka nufi da cewa in sihiri din ne to kaga dama ko can dabi'a ce ta kafirai kenan dama aikin su annan duk lokacin da za a kawo musu abin da ba sani ba to ka'idar su kare ta su ce ai sihiri ne wannan abin to shine a Allah yake cewa za su rika cewa wata ai inna mu bi kullin da kowanne daga cikin waɗannan din kafi domin kafi ce mai daba to shikenan sai Allah ce masu kul qul fatu bi kitabin min indillahi huwa ala minhuma attabi'u in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una hawahum ممن اتبع ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر a sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa to kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to yanzu tun da haka ne tun da kun ce kun kafice ba ku imani ba to fa atu bi kitabin to kuma ku zo da wani littafi min indillahi daga wajen Allah wanda shi wannan littafin huwa ya zamo shi ne a hada min huma ya fi waɗanga littafan na attawar da da kuma wata alƙur'ani ko kuma injilar alƙur'ani ya zamo huwa a hada shi ne mafi shiriya min huma daga waɗanga littafan din saboda haka attabi uhu ni ma zan bi zan bi shi wannan littafin da haka ku zo da shi ya in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne to atuni bi kitabin indillahi ku zo man da wani littafi daga wajen Allah a hada wanda ya fi shiriya min alqur'ani daga alqur'ani din attabi'ukum da haka zan bi ku akan wannan da haka kenan kaga yana kalubalanta su akan cewa tunda ba su yi da alqur'ani din ba to su kawo wani littafin amma kuma littafin ya zamo daga Allah ne fa in hakan ta faru ya kasance daga wajen Allah ne madaukin sarki to kai ka gaya musu zaka bi su din kuma zaka yi imani da shi ya in dai su ma su gaskiya ne to kaga ba za su iya ba tunda duk littafin da Allah ke saukarwa yana saukar da suwa da ilmuman da babu wani mutum dan adam wanda zai iya shirye wannan magana din ya faɗi ta sai Allah madaukin sarki to kaga ko da za su kawo littafin zai zama shirme kenan dan ba zai bayar da ma'ana irin wanda aka so ta ilimi din ya koshe shi ba to sai Allah ya ce fa in lam yastajibu fa in lam yastajibu laka in busu kalba maka ba shine in busu kalba maka da cewa su kawo littafin ma'ana in sun ka kasa kenan to fa alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum kadai dai suna bin bin sun zuciye su ne kurum fi kufrihim a cikin wannan kafircin nasu ya zama sun zuciye su suka biya ba su da wata hujja ba su da wani dalili saboda haka wa man adallu kuma sai Allah madaukaki ya ce aiko ba wani wanda yake mafi bacewa mimman ittaba'a hawahu bisa ga wanda ya bi sun zuciye shi bi gairi hudan ba tare da wata shiriya ba min Allah daga wajen Allah madaukakin sarki saboda haka aiko tun da dai ba ku da hujja ba ku da wani dalili babu wani mutum wanda yake mafi bacewa bisa ga a ce mutum bai zai bi sun zuciye shi daga wajen Allah inna Allah domin Allah madaukakin sarki la yahdil qawmaz zalimin baya shirin da mutane wanda suke azzalumai to nan malamai suka cewa to wai da zaka ji ana cewa inna allaha la yahdil qawmal kafirin misali bai shirye da kafirai ko kuma nan ne eh la yahdil qawmal zalimin din da sauransu to wai me aka nufi da shi ya kuma ga yanan ne ya an sani an sha ganin cewa kafiri ya musulunta ko to kuma an ce Allah bai shirye da kafirai kuma da yawa an sha ganin azzalimi shi ma ya tuba misali to kuma gashi Allah ce ba ya shirye da azzalimi to me aka nufi da shi ya sai aka ce ma'ana abin da ke nufi ma'ana ba shirya ta nan duniya ba wai ana nufin shi azzalumi ko shi kafirin in ya mutu yana bisa ga wannan zalunci nashi ko kafircin nashi in ya ce lahira wai Allah baya shirye da shi ya ga hanyar da zai shiga aljanna saboda an ce ita aljanna ya hankata shi ba sai an kai mutum ba a'a wanda kasa an taso da masallacin juma'a kowa san gida ne ko dan taso da juma'a kowa ya san gidan shi kawai ta yadda zai to an kace ita ma aljanna haka ne za ta yadda da an sallin juma'a kawai ta mutum ta shi kenan sai ta shiga kurum to wai shi aka nufin wasu waɗannan kafiran ba za a yi an kace lahira ba za a masu irin wannan shiryawar ba su gane hanyar zuwa aljanna din ba to shi aka nufi din kaga kan mutum ya ga cewa to amma ai yanzu yana ganin ana shirya da shi to shine malamai suka ce shi yake nufi da wannan din to kaga nan Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa a watan bin sun zuciya shi yasa kaga akwai wani hadisi wanda a shi dan da kai ne ya ka magana ce shi al'umma ya ce jama'a sun halakar da shi da yawan istighfari da kuma yawan yin la ilaha illallah shi dan da yake cewa kana ce sun jama'a sun halakar da shi da wannan sai ce to amma shi kuma da ya do karshe shi kuma sai ya dawo shi kuma ya halakar da su da bin sun zuciya shi kuma to amma yanzu ai kana ganin mafi yawanci yin bin sun zuciya din da aka yi da addinance da kuma a duniyance duk haka abu yake yanzu misali ga addini zaka isko kaga mutum ya dage a tan rigima da shi ya akan wata mas'ala wadda kuma ya san an yi shi hujja kan tawa amma kuma ya rike wuta a tan kaga sun zuciya kenan a inda ba don su zuciya ba ga ka'ida in malaman duniya sun ka taru akan abu kaza ga yanda yake to ga ka'ida kamata ya kai ko kana da ganin ba haka ba yake ba in ka gano waɗancan sun hika ƙarfin hujja sun hika yawa to ka ajina ka kabi su ka'ida kenan shi yasa duk magana da kuka ji mana ta magana ga tun lokacin baya a zo a ta rigima ai Allah bin sa yake inji wasu kaza kaza da sauransu dan can yana can sama ba zai yi to kaga duk mu kuma na cewa a'a ba a keɓance Allah da wuri ɗaya a ce shi ɗaya yake Allah ya wuce a tattare shi wuri guda to kaga amma sun dage har yanzu ba amma kuma alhali kuma ga ka'ida misali an yi su hujja matuƙa da gaske wanda an ka ce za a zo a yi ta wannan karatun ne watan hujjojin da hili karraga sunan birjit to sai ka isko karatu ne wanda za a yi mai yawa wanda ina jin kamar ga yanzu ma ina ganin ina jin ɗazu ne nake jin to shi yasa in an ka ce za a zo irin wannan dalilin da hujjojin za a baje koli za ka isko ɗaruruwan malamai ne waɗanda za a yi magana waɗanda dukkansu a matafiyarsu ba su yadda a keɓance Allah a takaice shi a dunkule shi a ce wuri ɗaya yake ba to shi yasa kaga dubbe sun zuciya shi ne yake kawo wannan ɗin sannan kuma an ka dawo ko da addinancin shi ma haka wai shi al'ummar mutane su kowanne watan wai duk abun da bai je da ra'ayin mutum ba shikenan sai ya tsaye na shi dole lalle shi a bisa daidai komi ya tabbatar da kuma cewa lalle bai da hujja mai ƙarfi ne sannan kawo ka dawo a cikin mu'amala shi ma haka nan mutum zai ɗauko abun da ba daidai ba ne shi da kai ne ya sa abin nan indon dacewa ba shi ya dace ba amma duk da haka nan mutum ya rike wuta a targima da shi ya shi ya ce dalle dole sai bisa ga ra'ayi ne wanda inda za a tara duk jama'a mafi yawanci su gani a gaya mai cewa to lalle ba bisa ga daidai yake ba wai ba karɓa za ya ba duk yadda zai gana yin shi dalili to shi yasa sai ya zama sun zuciya din shine babban abun da mafi muni wanda duk wanda yake na bin su zuciya nan to ya zama kenan mutum yana bin shi dan kenan to Allah ya kiyaye mu daga bin su zuciya to shi yasa na Allah madauki sai yake cewa don haka a sun bi watan su wa man adallu ba wanda yake mafi bacewa mimman ittaba al hawahu bisa ga wanda ya bi su zuciyar shi bai gaire hudan ba tare da shari'a ba min Allah daga wajen Allah madaukin sarki ba inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki la yahdi al-qawma az-zalimina Allah baya shirye da mutane az-zalimai sune kafirai kenan to sai Allah ya ce wala qad wassalna lahum al-qawla ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
Allahu akbar.
to sai Allah madaukin sarki ya ce a wala qad haqiqa wassalna lahum al-qawla mun bayyana masu da zance ma'ana wai su waɗannan kafiran nan da ake sadaga da su ba mun yi masu bayani dalla dalla duk abin da ya kamata a ga musu an gaya musu shine wassalna lahum alqawla mun ta- mun bayyana masu da dukkan zantutuka baki daya la'allahum yatazakkarun domin su azantu shine yata'zuna su azantu fa yu'minuna su yi imani amma duk da haka nan ina ba su yi imani din ba to sai Allah ya ce a, amma duk da haka da ba su yi imanin ba alladhina atainahumul kitaba waɗannan waɗanda mun ka ba littafi min qablihi kamin shi alqur'ani din to su kam hum bihi yu'minuna suna yin imani da shi wannan alqur'ani din wato shine ahlul kitabi yahudu da nasara kenan qabla alqur'ani kamar alqur'ani ka abdullahi ibn salamin kamar abdullahi ibn salamin wa gairihi da kuma wani shi a minan nasara daga cikin nasara su kam amanu bil qur'ani sun yi iman da wannan alqur'ani din wato shine sai ya zama daga cikin yahudawa ne da kuma nasara waɗanda da musamman su yahudawa din ko nasaran wato sun san da cewa lalle gashi Allah zai aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da mako a cikin littafin nasu an gaya masu sifofin shi cewa zai bayyana ga sifa shi ga yanda yake gashi gashi duk sun san da haka nan din to shi yasa lokacin da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka samu wasu daga ciki ma sai sun ka ce ah to ai ko su sun ma he gane manzo Allah din ma he da sun ka san ƴaƴan su saboda sun ka ce ai su ɗiyan su a kamar shi yanda Abdullahi bin Salam yake cewa yace ai shi ɗiya dai bai san ko shekara nawa ɗanɗane zai duniya ba in ya taho ba kuma bai iya tabbatar da rayuwa ta wadda za ta kasancewa zai yi ƙarshe mai kyau kuka wani duk bai sani ba ya ce amma shi kuma manzo Allah ya san da wannan kaga ya yi sana annabi kenan ya da shi kenan ya ce tunda ya san ko shekara nawa zai yi duniya sun gani ga littafin nasu din ya san ko shekara shi nawa ya san sifofin shi tun daga sifar jikin shi gashin jikin shi komi dai na jikin shi duk sun karanta sun gani to kaga kenan tunda haka ne ashe kaga a sun san da shi kenan to shi yasa na Allah yake cewa su kan waɗannan din wanda sun ka an mutanen kirki daga cikin su su mushrikan maka in sun ka sa kafirce to su waɗanga sun yi imani da shi manzo Allah da ai sallallahu alaihi wasallam Mm. na'am
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه لحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allahu akbar.
to sai Allah madaukakin sarki ka ganan a yana gaya mana su waɗannan ahlul kitabi din ne ga irin imanin da sun kai kenan to shine sai Allah yake cewa wa iza yutla alaihim idan an ka karanta masu shi alqur'ani din gare su su waɗannan ahlul kitabin qalu sai kai suna cewa amanna bihi lalle mun yi imani da shi wannan littafi din da an ka sabkar innahu alhaqu haqiqa shi wannan al- alqur'anin gaskiya ne min rabbina daga wajen Allah ubangijinmu sannan sai suna cewa inna kunna haƙiƙa mu mun kasance min qablihi tun kamin saukar da shi alqur'anin nan dama mun kasance musulmi na musulmi ne mun miƙa waya zuwa gare shi din saboda haka sai Allah ya ce to waɗanga mutanen ahlul kitabin a saboda haka shine sai ya zan waɗannan waɗanda suka yi wannan imani to shine sai zan sun yi imani da shi littafin na alkurani din tun kamin zuwan shi din don haka suna cewa ai mu inna kunna min qablihi mun kasance tun gabanin shi musulmi na mu mun miƙa waya mun musulunta zuwa gare shi don haka to sai Allah ya ce masu to su kuma waɗanga mutanen ula'ika lalle waɗannan mutanen yi utawuna yi utawuna ajrahum za a ba su ladarsu su kama marrataini ya kashi biyu don haka shine sai ya zama watan su ahlul kitabi in sun yi imani kamar yadda imamul bukhari da muslim ya ruwaita cewa a daga sayyidina abu burda daga baban shi shi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato akwai waɗansu mutane guda uku waɗanda su waɗannan mutanen guda uku Allah yana ba su lada har kala biyu ce ya ce na farko daga cikinsu ya ce halar kitabi duk wanda ya yi imani da annabi ne kaga misali kamar yanzu yahudawa sai sun kai imani da annabi musa misali nasara kuma sun kai imani da annabi isa kuma sai allah ya ko annabi muhammadu shi ma sallallahu alaihi wasallam sai sun kai imani da shi ya to sanadiyya haka na allah zai ba su lada haka shi tunda sun yi imani da wancan annabin nasu kuma sun dawo sun imani da manzo allah da shi ma sannan na biyu ya ce da kuma bawa wanda a ƙarƙashin wani ubangidan shi yi wannan bawan ya zama yana biyayya ga allah ma'ana musulmi ke nuna bauta ma allah sannan kuma ya zama mai biyayya ga ubangidan nashi ɗin shi ma wannan ɗin allah zai ba shi lada guda biyu shi ma lada shi ta biyayya shi ga allah da kuma lada ta ta biyayya shi ga a, ubangidan shi sannan na uku kuma sai aka ce mutum da yake yana da koyanga ya zama ya ladabtar da ita ma'ana kamar da yadda ya haifa ya zama duk wata harka ta tarbiyya mai kyau wadda ta dace duk ya sanya mata ita ya kyauta ladabin nata sannan kuma aka ce a ya sanar da ita ma'ana ya karantar da ita ya sata makaranta ta iya karatu misali bai wake nan koyan gashi kuma daga baya ya yauta ta ma har ya ce ya aure ta ma ya aure ta bayan ya yauta ta ne to shi ma maza Allah ya ce to duk wanda ya irin wannan shi ma ana ba shi lada har kashi biyu ne waɗannan kaga su ne suna daga cikin Yahudawa din a da nasara duk wanda sun kai imani sun kai aiki na kwarai Allah yana ba su lada har kashi biyu to sai Allah ce abin da yasa za a musu wannan din bai ma sababu saboda hankurin da sun kai shi yasa za a ba su wannan lada din wa yadra'una sannan ko bayan wannan suna tunkuɗe bil hasanati sayyi'ata suna tunkuɗe mummuna aiki da kyakkyawa ma'ana shine sun kai aiki mara kyau kuma sai su dawo su yi aiki mai kyau sai ya shahi wancan din mara kyau din sannan bayan haka wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga cikin abin da mun ka arzita su na dukiya ma'ana shine suna bayar da saruki suna taimakawa gare shi Mm, to sai Allah ya ce wa idza sami'u lagawa وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهم وقالوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الله أكبر to don haka sai Allah madaukin sarki ya ce wai za sami ullagawa in kuma sun kaji maganganun banza kamar maganganu na zage-zage ko kuma maganganu na batanci ga wani wanda ba su dace ba to a aradu anhu sai su kawo da kai daga irin waɗannan mag- abubuwan da ake yi wa qalu sai su ce lana a'maluna mu kama ayyukan mu suna gare mu walakum a'malukum kuma na ku aiki ya tabbata gare ku saboda haka mu dai kam salamun alaikum zaman lafiya ya tabbata mu gare ku babu ruwa na ba ba mu zagin ku kuma shikenan ba ruwan mu da wadda shiga kuma cikin maganar kuke don haka mu kam la nabgil jahilina la nabgil jah- jahilina ba mu neman watan a mu bi hanya ta jahilai ma'ana mu bi hanya ta waɗanda suke masu wuta masu saba ma Allah shine la nabgil jahiliya to kaga waɗannan aya da muka karanto tun daga nan inda Allah bada hirge ke cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi dinnan har zuwa nan inda muka karanta to duka malamai sun yi magana da yawa cikin cewa to wai suwa aka nufi da sunan wajen don haka a don haka sai aka ce su ne malaman da sun kai imani da manzo Allah sallama kamar da muka gabatar daga cikin yahudawa din don haka su ne allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi aka ce su ne ake nufi da su a cikin waccan aya din sannan na biyu kuma a da ayat da Allah ke cewa in min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi aka ce duk wannan ayoyin za ka ga suna yin kama da waɗancan din ayoyin da suke magana ga cewa waɗanda an kaba littafi da farko sun yi imani din da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil asqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula sai aka ce wannan shi ma duka ayoyin suna kama da waɗancan ayoyi din sannan da kuma ayoyin da Allah yake magana ga su nasara din waɗanda suka yi imani wanda zaka ji Allah na ce musu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna wa idza sami'u ma unzila ila ila rasuli ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين to duka sai aka ce suna magana ne ga su waɗannan nasara ɗin waɗanda sun kai imani kasan duk daga cikin nasara musamman na a- a ƙasar habasha can wajen Najash- najashi kenan inda musulmi sun kace hijira ɗin suna komawa kasan ga lokacin makka sadda ana cutar da musulmi to sun ta hijira suna komawa zuwa ga can a, ita ƙasar habasha ɗin to sai ya zan a lokacin sadda wasu daga cikin musulmi sun kai hijira sun ka tafi to sai mutanen makka kafirai kenan sai sun ka nada kwamiti sun ka aika sun ka ce a je can inda shi na jiya shi din a aiwa da za a yi don a sa ya kore su daga kasar ta ya mai kada su garin su da makaɗi to an ka shirya waɗanda an ka shirya sun ka je sun ka ce ai waɗannan mutane sun tone su ɓata maka ƙasa mu ma can ai sun yi mana ɓanna sun ɓata mana ƙasa jiran su aka shi yasa mun ka zo don ga su ɓata ma ƙasa mun ka zo ka ba mu su mu koma da su ba ka ji wani makici sun ka ce ba shi sarkin kenan na jiya shi din don haka shi a dalili sun ka zo saboda maɓannatan mutane ne to kai ma in ka baso na ƙasa ga taka za su maɓanna su ma a bayan ƙasa to shine sun ka zo to shi kwana jashi an ka ce mutum ne ko can mai adalci kuma ya sa abin da ya kai sai ce to kamin wannan bari in kirawo su tukun sai mu haɗa ko da su sai mu ji abin da ake ciki to sai ya kirawo su suna zuwa su musulmi da sun ka shigo sai sun ka fara mai sallama assalamu alaikum to suna mai sallama sai su kafiran sun ka ce ka gani ko ga nan tuyan sun ma gaisuwa da irin wanda ba ita aka maka ba ka ce ko wai tun nan wajen ka sallama ma suna so sai mu handa wannan zama sai ce wai ka ka ga sunan sun gaida kai da irin abin da ba shi yanka saba gaida kai ba to shi kuma sai ya tambaye su ya ce to wai ku me yasa kun kama irin wannan gaisuwa da ba ita an ka saba yin ba sai suka ce me abin da ya samu yamma gaisuwa ce irin ta yan aljanna eh gaisuwa mala'iku ce kuma gaisuwa irin ta yan aljanna ita ce mun kai maka kaga sun wanke wa magana kenan to shikenan sai ya ce to su ga abin da sun ka ce waɗannan mutanen sun ce a watan ga bannar da kuka kuna bannacin ƙasar ku shi yasa kun ka taso kun ga wurin ƙasa din don haka suna su kuma da kuwa to shine suka ce a su ba haka yake ba yadda lamarin yake su dai mutane ne waɗanda Allah ya aiko annabi a kuma gashi sun yi imani da shi ya suna bauta ma Allah su kuma sanadiyyar sun kafirce waɗannan gumaka shi yasa suka yi musu wannan abubuwa din don haka ba gaskiya bane to shi kuma sai da jashi ya ce to yanzu in haka ne abin da ya kamata watan ku karanta mana wani abu na littafin naku in jiya akwai wanda ɗaya wani abu cikin abin da aka so kuma da annabin naku to sai sun kace kwarai da gaske to sai aka ce su karanta sai sun karanta mashi suratu maryam kuma kaga suna sara ne dama kaga akwai kissar annabi isa ciki haihuwar shi da duk abin da ya faru tsakanin shi da mutanen shi to kaga shi ne wani malami ya ce ya ce kaga wanda ya karatu shi ma ya zabe ku tunda kaga ya karanta masa ayatin dace da su gudu to shine sai ya karanta masa wannan suratu maryam suna jin hakan sun ka ji irin yanda abubuwan duk suke to shine suna jin hakanan sai kawai sun ka ta kuka sun ka ce ai lalle tabbas duk yanda abin yake haka ne yake su ma can gana su da tafi sai sun haka lalle addini ga na gaskiya ne don haka sai koro da ce su tashi su bashi su waɗannan sun ka taiwa da niyyar sai sun dawo da su musulmi don haka na jashi da ya koro sai su tashi su wannan shi na jashi ɗin daga cikin wanda sun ka musulunta kuma malamai suna cewa wani iko na Allah kaga ya zamani guda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su hayi wani shi yau to ta yaya bai zan sahabi ba kuma wato saboda ba baki kila irin magana yana aika baki kila makaranta ce baka ai wane ne wanda ya zamani da annabi kuma ya musulunta amma ba su hajji bane kuma ko tana ai faruwa da ana ya mutu wannan to kaga shine sai ya zan aka ce abinda addali saboda lokacin da ya musulunta din shi yana can kasashe ta habasha yana mulki amma musulmi nan ne makka in sun kai hijira suna koma sai inda yake din to amma shi kuma inda ya musulunta ai kaga hannun waɗanga sahabban ya musulunta ko waɗanda sun kai wanga karatu din ka gane da kan ga ba nan madina to inda ko kuma maka inda maza Allah bai waɗancan sahabban su ne sun ka bashi musulunci to kuma bai zo ya haɗu da maza Allah ba an ce ya shirya lokaci dole zai zo inda maza Allah su haɗu da maza Allah sai Allah mai rasuwa kamin lokaci kaga sai ya zama gashi ya yi zamani da annabi amma kuma sai dai ba sahabi bane don haka shi tabi'i ne kaga shi almajirin sahabbai ne don haka bai zama cikin sahabbai gashi sun yi zamani guda da maza Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine shi aka ce shi wannan najashi din watan shi ne waɗanda wannan ayat ta sauka gare shi an ce ta sauka ne watan kusan sun kasu saba'in an ka ce waɗanda a tun su na jashi ɗin a ya aiku su ɗin wannan haka kenan sannan a bayan haka kuma wasu kuma sun ka ce a watan ta sauka ne a cikin shi na jashi ɗin da shi da waɗannan watan dukkan jama'a ta shi ɗin to dukkan su dai kamar yadda bayanai gabata shi ne ake ce watan shi ne wanda ake nufi da su waɗin to sannan bayan wannan kuma aka ce kamar yadda imamu qurtubi shi kuma ya kawo daga imamu qatada yace ta sauka ne cikin abdullahi bin salamin da tamimu dari da kuma jarudul abdi sannan da kuma salmanul farisi aka ce lokacin da suka musulunta ne sai wannan ayat ta sauka gare su din su ake nufi da cikin waɗannan ne din sannan akwai an rubuta daga rufa'atul qurzi shi kuma yace wannan ayat ta sauka ne daga cikin waɗansu mutane guda goma yace shi yana daga cikin waɗannan mutane haka imamu qurtubi ya kawo shi kuma sannan haka imamu qurtubi ya sake kawo cewa wannan kagan mutanen suna iya shiga ciki watan duk waɗanda sun ka musulunta daga cikin malaman nasara aka ce mutane ne su arba'in wanda sun ka zo tare da ja'afar bin abi ɗalibin sun ka zo madina lokacin sun ka zo madina aka ce su mutum watan nan su an ka ce su mutum 32 ne shine mutum 32 ne maza sun ka zo daga ƙasar habasha sannan a sun ka zo daga ƙasar da kuma wasu mutane guda takwas su kuma da sun ka taso su kuma sun ka zo daga ƙasar sham ƙasar syria kenan to sai zama su kuma su ashuwa gabanin nasara an ka ce bahira arrahibu yana daga cikin su wannan bahira din na wanda a masu sira sun karanta su san shi to yana daga cikin shi wannan bahira din sannan da kuma abrahatu aka ce shi ma yana daga ciki to sannan da kuma su irin su amiru an ka ce suna ciki da kuma idrisu da nafi'u dukkan su da aka ce imam mawlid shi ya kawo waɗannan da ya ce duk gare su ne ita wannan aya din ta saka su waɗannan mutane din to saboda haka kai imam al-qudubi shi ba ya kawo wannan din to da a takaice da ko da menene da waɗannan mutane wanda daga cikin ahlul kitabi waɗanda suka yi imani da Allah to shi yasa Allah ya masu alƙawarin zai ba su ladar su watan cikakkata kala biyu da lada ta sun yi imani da annabin su wanda ya riga ya gabata da kuma lada ta imani su da annabi Muhammad shi ma sallallahu alaihi wasallam to da yake kuma wannan aya ta gaba da zamu karantawa a tana da dan akwai dan bayan da kamata ta kusa mai dan yawa ba zai shiga ba sai dai bari sai gobe ta gaba innaka la tahdi man ahbabta dinnan wanda ana cewa wasu malamai suna cewa ga Abu Dalib ne ta sauka cewa don saboda haka bai imani ba shi yasa shi bai da imani kuma dan wuta ne abu ɗaliban nan ɗinan ba to amma tun da dai karatu yana da yawa gari ta kamata ya sai mu kwana gari ta sai gobe Allah ya kai mana rayuwa sai mu tashi farko ta in naka la tahdi man ahbata dinnan a to insha Allah wannan zamu tashi muna fatan da baka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafi mana Allah fahimta da mu daidai mai ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin aka yi a cikin wannan wata Allah ya karɓa mana Allah ya ba mu dukkan jama'a da suka zo a wannan wuri Allah san bukata kowa Allah biya mana kowa bukatar da kai da sauran wanda suka kawo sadauki suna neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah san bukata kowa Allah biya masu masu neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da asibiti mana masu addu'a Allah ya ba su lafiya masu da mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya din sannan masu neman addu'a ga kasuwancin su da kuma manoman mu da masu na hannu da ma'aikatanmu na gwamnati da dukkanin dai a masu neman addu'a kan bukatu daban-daban duka Allah sani Allah ya biya ma kowa da shi khairi da mata masu sukan nasu wani masu addu'a Allah sauke su lafiya a cikin sauki muna fatan duk ibadun da muke gabatar a cikin wannan wata Allah ya karba mana Allah ya datar da mu da cikin wannan dare ne da da kadar a cikin wannan kwanuka muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin wanda yake wata a cikin wannan wata albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa antal ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين